بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذا متاش درسينا أربعين دقوة أتكين كراتمنا بداية المجتهد يو شابكوي غواتن هدو شكرا تدبو بيو دشا دا أربعين دا كما شا هدو غواتن شا بيو دبو بيو دا هدو دا أربعين دا ta hijira ba sha bakwai ga rabi'ul akhir sha biyu kuma ga sha hudu kuma ga watan sha biyu dubu biyu da goma sha tara za mu tashi mun ce za mu koma baya mu duba koma sababul khilaf akan maitatul hayawan wa sababu ikhtilafihim bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala نعم وبعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم يقول المؤلف رحمه الله سبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى نعم حرم عليكم الميتة shine sabaninsu da suka yi a cikin faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikumul maita وذلك أنهم فيما أحسب saboda su a cikin abin da nake tsammani اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص sun yi tab- sun yi ittifaki akan cewa wani ya daga cikin babin al'am urida bihi al-khas Allah minti daya a- minti daya a rama na ya- suka wato sun yi ittifaki akan cewa wannan min babil am urida bihi al-khas ko tunda ba kowace maita bace aka haramta ta bittifaq wannan mahallin ittifaq ne sai dai wani khas din ne ake nufi anan suka yi sabani واختلفوا sai suka yi sabani أي خاص أريد به wani khas ake nufi da shi ومنهم من استثنى من ذلك ميتة- ميتة البحر daga cikinsu akwai wanda ya togace mushen da ya mutu a cikin ruwa mushen dabbar ruwa وما لا دم له da abin da yake bashi da jini da yake gudana a ji- a ji- a jikinsa
ومنهم من من استثنى من ذلك ميتة البحر daga فقط cikinsu akwai wanda ya togace mai tatal bahar kawai mushen da yake a cikin teku kawai ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط daga cikinsu kuma akwai wanda ya togace mushen wanda yake bashi da jini kadai وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات to ka gani dalilin sabaninsu a cikin waɗannan mustathnayat abubuwan da aka togace dinnan ka gani sabani akan sabani sababin sabani a cikin sababin sabani هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص shine dalilin sabaninsu a cikin dalilin da ake dalilin abin da aka keɓance أما من استثنى من ذلك ما لا دم له to wanda ya togace abin da yake ladama lahu mara jini a jikinsa kawai ya togace daga cikin almaita dinnan فحجته to hujjarsa abin da ake fahimta daga hadisi tabbatacce عنه عليه daga الصلاة gare shi alaihi salatu wassalam من أمره daga umarninsa بمقل الذباب da wato a cu wato a a nutsar da kuda إذا وقع في الطعام idan ya afko idan ya fada cikin abinci قالوا Mm, suka ce to amma wannan ai a- a- ya ya yi riwaya bil ma'ana ne kuma ina ganin ma'anar ba ta yi masa daidai ba tunda fi sharabi ne ai Mm, mm. eh fi sharabi ne kaga inda riwaya bil ma'ana take take take da matsala amma uzurinsa ba muhaddith bane shi yasa qalu قالوا to sai wa'annan malamai suka ce فهذا يدل على طهارة الذباب wannan ya nuna akan tsarkin kuda وليس لذلك إلا babu wata illa da take tabbatar masa da wannan dahara إلا أنه غير ذي دم sai dai kawai- sai dai kawai shi ba mai mai jini ba ne da ke cikin jijiyoyinsa وأما الشافعي shi ko imamu shafi'i فعنده to a wajensa أن هذا خاص بالذباب wannan hukunci ya keɓanta da kuda ne لقوله عليه الصلاة saboda والسلام faɗinsa alaihi salatu wassalam فإن في إحدى جناحيه داء domin a ɗayan fuka-fukansa guda biyu akwai cuta وفي الأخرى a دواء cikin ɗayan kuma akwai waraka ووهن الشافعي هذا المفهوم kuma imamu shafi'i ya raunana wannan abin da ake fahimta من الحديث daga hadisin بأن ظاهر الكتاب domin za- da cewa zahirin alkur'ani يقتضي أن الميتة والدم نوعان yana hukunta cewa da mushe da jini nau'i biyu ne من أنواع المحرمات daga cikin nau'o'in abubuwan da aka haramta أحدهما na farkonsu تعمل فيه التزكية wato wan- yanka yana aiki a cikinsa وهي الميتة shi ita ce mushe ذلك في الحيوان المباح الأكل to wannan kaga a cikin wato dabba wadda take an halatta a cita abinda yake fitar da ita daga zamantowa maita shine tarkiya باتفاق bittifaq da ittifaqin malamai والدم لا لا تعمل فيه تزكية shi ko jini a tarkiya wato yanka baya aiki a kan وحكمهما مفترق da haka hukuncin su su su biyu da maitata da almaita da kuma jini daban ne فكيف يجوز أن يجمع بينهما to ta ya halatta بينهما yana ta ya zai halatta a tara tsakaninsu حتى يقال har a ce إن دم إن الدم هو سبب تحريم الميتة cewa shi jini shine dalilin wato haramta almaita an fahimta Mm. mina hanyar su daban ta ya jini zai samu tasiri wajen haramcin almaita saboda shi da jini din da ita maita duk an yi nasi akan hurumta- a- a- a- haramcin su sai dai ɗaya yanka yana masa amfani yana amfani a kansa ya fitar da shi daga zaman tuwa maita shi ko jini babu zancen wani yanka yanka ba zai fitar da shi daga zaman haram ba to in ku haka ne ta yaya zai zamanto cewar yana tasiri akan wato a- akan najasar maita akan shine illar da ya sa maita ta zamanto najasa وهذا قوي كما ترى to wannan yana da karfi kamar yadda kake gani shi dama abu- dalili na hankali shi yana masa فإنه لو كان الدم هو السبب domin da a ce jini shine dalili sababi a cikin haramta wato mushe لما كانت ترتفع البرمية عن الحيوان بالذكاء to da ai haramci ba zai dauko ba zai rabu da da akan wato dabba ba da yanka cewa an an yanka ta shine ta zamanto ta zamanto ta halatta tunda ko an- in an yanka ta din ma ai akwai jinin وتبقى هرمية الدم الذي لا ينفصل بعد عن المذكاة kuma ah, ya zama ku- ta- a samu wannan kuma ya zamanto haramcin jini wanda bai riga ya rabu da ita wato ah, ah, da, da ita dabbar ba bayan yanka yankan a ce kuma har yanzu kuma jinin haramun ne a ce a- a a ce ita wato dabbar in aka yanka ita ta zamanto ba haram ba hmm? amma kuma jinin da bai riga ya rabu da gaba ba a ce shi kuma a a- a bayan yankan a ce shi kuma yana nan a haramcinsa to watakila wajen shafi'i kenan amma wajen malik ai wannan jinin da ke cikin dabba bayan an yanka shi ba haramun ba ne وكانت الهلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنه kuma halaccin yana sa- ana samun sa ne bayan rabuwar jini da shi wato in aka yanke jini ya riga ya kwarara لأنه إذا ارتفع السبب domin idan sababi ya ɗauke ارتفع المسبب to abinda ya sab- abinda sababin ya sabbaba shi shi ma sai ya- sai- sai- sai ya kau الذي يقتضيه wanda yake hukunta shi ضرورة bisa tilas kuwa لأنه إن وجد السبب والمسبب والمسبب غير موجود domin idan aka samu sababi kuma abin da ya sababa ba a same shi ba فليس له falaisa lahu huwa sababan sababan.
to ya zamanto ba falaisa lahu huwa sababun dai ko آه، فليس اسم ليس ismu laisa والتأكيد huwa lit- a to menene a khabarul فليس له سببا a, ya zai zamanto sababa laisa fa laisa fa اسمها ismu laisa ne sabab din falaisa lahu huwa ne sababan to huwa ya zama to sabab din kenan na dauka lahu shine khabaru laisa din falaisa lahu huwa sababan Mm, falaisa huwa sababan lahu kenan na'am to ya zama to ba sababi ne gare shi ba
ومثال ذلك an fahimci abin nan dinsa Mm. cewa idan dai jini din shine sababin haramcin Mm. to sannan kuma aka sami yankan kuma ga jinin kuma aka ce jinin yana nan shi a haramcin to ya zamanto jini ba shine illa haramcin ba domin a- in- ya kamata a ce idan jini ya kau ya zamanto haramcin ma ya kau inda shine sababin ya nau in wuji da sabab wal musabbab ghairu mawjud falaysa huwa sababan na'am misalu dhalik آه، أنه إذا إذا إذا ارتفع التحريم أنا عصير العنب cewa idan haramci ya kau daga wato tsumin da aka ta wato matsa daga ab- abinda ru- a ruwan da aka matsa daga jikin inibi وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار to dole ne ya zamanto kan cewar maye ma ya kau إن كنا نعتقد inda muna itikadi أن الإسكار هو سبب التحريم cewa wato sanya maye shine shine dalilin haramci ko ba haka ba in dai ya zamanto cewar a aka samu matsatsen ruwan inibi bai zamanto haramun ba to dole ya zamanto maye dole ya zamanto baya sa maye tunda sanya maye shine sababin haramcin Da haka idan ya zamanto kan cewa babu haramcin shine ya zamanto halal kenan to dole sababin ya zamanto shi ma babu shi Mm, dole sababin shi ma ya zamanto babu shi to haka zalika wannan idan dai jini shine ya zamanto a shine a sababin haramcin to kuma ya zamanto kan cewa babu jinin a a- a- a- haramcin ya kau ya zamanto halal to dole ya zamanto babu jini ke tunda shine zai aka mata shine ya zamanto sababin ha? wato a wannan duk dai maganar shafi'iya ce cewar a shi bai yadda cewar jini shine dalilin haramcin a dabba a dabba da take a shine dalilin a- wato rashin jini shine dalilin tsarkin kuda ba domin jini akan kansa haramtacce ne kamar yadda ita kanta mushe ta zama to haramtacciya kuma shi jini baya bukatan yanka shi kuma mushe yana bukatan yanka to dabbar da take an yanka ta kaga haramcinta ya kau ko haramcinta ya kau tunda haramcinta ya kau jini ya tafi ya zama to kan cewa ba jini ya tafi kenan shi ma babu jini tunda jini shine aka ce shine illar haramcin to amma kuma gashi akwai jini a jiki kuma wannan jinin da ke ciki ba a ce haramun bane Mm? gashi an samu jini kai dabba ta tafi kuma gashi an samu jini saboda haka kaga jini bai zama to shine dalilin haramci ba da haka tunda bai zama to shine dalilin haramci ba ba zai rashin sa ba zai zama to dalilin halacci ba balantana a ce dukkan kwaro wanda yake bashi da jini halal ne Mm. shi kuda haramtacce ne a halattacce ne ba dan bashi da jini ba abinda shafi yake so ya nuna kenan a ba misalin da aka ne giya shi shi shi galibi da kusa misalin da ake buga aka bu magana in aka bu magana akan illa to ana kawo magana iskar kamar kuma na jin da bayan cewa iskar din ba shi ne illa a shi ne za abin da yake faɗa ilzami ne ai yake yi. ilzami ne idan aka samu tatsatsen inibi ya zamanto halal ne a shashi ba haramun ba to kaga dole babu iskar a cikinsa kenan ko ba haka ba tunda iskar shine sababin haramcin to idan haramcin ya kau almusabbab ya kau dole asbab ma babu shi in bai kau ba kuwa to ba shine sababin almusabbab ba Eh. wato wannan lokacin kun manta lokacin da muka karanta a takribul wusul ko dan da ta kawo su da nafiyul a- a- a- al-musabbab yastalzim nafiyul sabab Mm. ithbatu sabab yastalzim ithbatul musabbab Mm. da duk wayannan suwar din da ya kawo su yana bukatar muraja'a koyaushe sosai na'am
wa amma man istazna min zalika maitatul bahr amma daga cikinsu malamai wanda ya tugace wato mushen a dam- a- a- a- a- a- a- mushen dabbar ruwa fa innahu dhahaba ila al-athar ath-thabit to shi ya tafiya zuwa ga hadisi tabbatacce a cikin wannan min hadith jabir daga hadisin jabir wa fihi a cikinsa annahum akalu min al-hut cewa sun ci daga wani katon kifi alladhi yamahu al-bahr ayyaman wanda teku ya feso shi wato ya jeho shi har tsawon kwanaki wa tazawwadu minhu kuma suka yi guzuri daga naman nasa wa annahum akhbaru bi dhalika rasulullahi sallallahu kuma cewa su sun ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari labarin wannan fastahsana fi'lahu ya kyautata aikinsu wa sa'alahu ya tambaye su hal baqiya minhu shay akwai abin da ya saura da- abin- akwai abin da wanda ya saura daga gare shi wa huwa dalilun wannan dalili ne ala annahu lam yujawwiz dhalika lahum ya wannan ya nuna cewa bai halatta musu wannan ba limakani darurati khuruji zaji anhum saboda makanin wato karewar guziri daga gare su tunda inda larura ne kaga ba za a kafa hukunci na mai gamewa da shi ba domin za a iya cewa to ai wannan ai abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu saboda larurar tafiya ne amma da yace hal baqiya minhu shay shi kaga shi babu larura gare shi kaga ya kora wannan na'am واحتجوا أيضا بقوله kuma عليه suka kafa الصلاة hujja har wa yau da faɗin sa alaihi salatu wassalam هو الطهور ماؤه shi teku shine wanda yake du- ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa الحل ميتته kuma mushensa halal halal ne abin da ya mutu a cikinsa halal ne wato أما أبو حنيفة
almaitatuhu abinda ake nufi maitar shi bahar din ba wai abinda ya mutu a cikinsa ba abinda yake dama na teku din ne ya mutu shine ake nufi eh masu rayuwa a cikin teku Mm, kifi dai da duk abinda yake rayuwa a cikinsa eh a su kada da sauransu suna wannan bahar ma'i ne wanda yake bahar ma'i wannan mahallin khilaf wanda yake rayuwa a ƙasa a- a- a- a- a tudu kuma ya rayuwa a cikin ruwa amphibian kenan na'am shine amphibians ake ce musu a amphibians mai rayuwa a wurare biyu haka ne bus
ko su- haka ake su ne amphibians eh gaskiya ne amphibians a landing gaskiya ne eh a ciki da waje a tudu da ruwa na'am amma kifi kaga ba zai rayu ba na'am
وأما أبو حنيفة shi ko imamu abu hanifa فرجح عموم الآية ya rinjayar da wato abinda ayar ta bayar na gamewar dukkan komai dukkan wani abu wanda yake maita dukkan wani abu wanda yake mushe akan wannan hususin wannan hadisin
إما لأن الآية مقطوع بها in ma dai saboda ita aya wato tabbatar ta yanke ne والأثر مظنون shi kuwa hadisi tabbatarsa abin za- wato eh, bisa rinjayayyen zato ne وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم ko kuma saboda yana ganin cewa wannan ruksa ce gare su su sahabbai da suka samu wannan teku nama a ni أعني ina حديث nufin جابر.
hadisin jabir أو لأنه احتمل عنده أن ko يكون kuma ya مات بسبب ko kuma ya zamanto a wajensa ya ɗauki cewar wannan kifin ya mutu ne saboda wani dalili وهو رمي البحر به إلى الساحل shine abu- shine ya zamanto cewar teku ya jeho shi zuwa ga gabar teku لأن الميتة domin mushe هو ما مات من تلقاء نفسه شيني بغير وان- سبب خارج yawwa shine wanda ya mutu da kansa ba tare da wani dalili daga wa- wanda yake ba tare da shi ba wato ya cika ajalinsa ya mutu
والاختلاف amma amma wanda kuwa teku ya juya ya dawo kaga ai jefawa da teku ya masa shine ya kashe shi ba wai ajalinsa ne ya cika ba ko da jama'a ajalinsa ne ya cika ba wai ya mutu da kansa bane eh amma da sababi Mm, amma da sababi shi yasa ai yace a a abin nan a abin nan maitatul bahar ma mata wa tafa wa menene kuma ma hasara anhu akwai ibara da yake fada Allah ina yawa tafsirin ibn kathir ya kawo maganar abu hanifa a wajen tafsirin uhilla lakum sayyidul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum ba i- i- mushe ba wani mushe da ke halatta ce wata ibara ta su ne na manta nan ma ibn kathir bai kawo shi ba kaga dai sai kawo wa qala abu hanifa la yu'kalu ma mata fil bahri kama la yu'kalu ma mata fil bahr bi fil bar li umumi qawlihi ta'ala hurrimat alaykum al maita bada'i sana'a ya kamata shi ma ya zama to muna da littafin hanafiya anan ma nura ko bada'i sana'a da al ikhtiyar li ta'lil al mikhyar na'am shiga batun
ولاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر to akwai wani dalili ma akan wannan sabanin nasu وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة
a da- shine daukan komawar damir din a cikin fadin ta Allah ta'ala wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyara أعني ina nufi أن يعود على البحر cewa shi damirin ya koma ya zuwa ga teku wa ta'amuhu ay ta'amul bahar kenan أو على الصيد نفسه ko kuma akan wato as-sayd farautan nafsa kansa wa ta'amuhu ay wa ta'amus sayd
ومن أعاده على البحر wanda ya mayar da damirin ya zuwa ga teku قال sai ya ce طعامه هو الطافي abincinsa shine wanda yake wato mai hawa kansa wanda ya ta wanda da ya mutu ya zamanto yana kan ruwa
wa man adahu ala sayd wanda kuma ya mayar da shi ya zuwa ga asaid naman farauta wallazi uhilla faqat min sai ya sayd zamanto wanda abinda aka halatta shi ne kadai daga abinda aka yi farautarsa a cikin teku
ma'a anna al-kufiyyin aidan tare da cewa alkufiyun malaman kufa su abu hanifa din kenan tamassaku fi dhalika bi atharin sun sun yi riko da wani hadisi warada kan fi wannan tahrimu dafi min as-sama wanda haramcin abin da yake kifi wanda yake wato a a wanda yake ya za a ce wa- wanda yake kan ruwa wanda yake yake ke- ba za- a- a ce kewayewa yawo yake yawo eh, wanda yake eh, yawo za a ce wanda ya mutu a kan ruwa eh ya zama to wanda ya taso yana kan ruwa eh yana kan ruwa shine floating din mm, afafi kenan wa huwa indahum da'if shi kuma wannan a wajen malaman hadisi da'ifi ne shine gashi nan ya kawo shi ai anan ko qala hadisin Jabir ma alqa al-bahr aw jazara anhu fakuluhu ma mata fihi wa tafa fala ta'kuluhu na'am na'am Eh, shine hadisin da suka kafa hujja da shi ma alqa al-bahr aw jazara anhu fakuluhu to kaga sai Abu Hanifa ya kafa hujja ya mayar da ya dauki wancan hadisin Jabir akan wannan abinda wato a teku ya ya je- ya jeho shi ko kuma ya janye ruwa bayan irin tasowar ruwa ya yi kas- irin kasan nan da ruwa zai eh, ya yi baya ya bar shi a ƙasa a- ya bar shi a doron ƙasa in a kan tudu ya mutu to wannan kuci wa ma mata fihi wa tafa wanda ku a cikinsa ya mutu har ya zamanto ya taso yana kan ruwan falata a kulu amma wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin bai inganta ba Allah shi ma wahuwa munkar inji al-ibn inji ibn kathir wahuwa munkar amma wala ma kawo musu da ransa za a yanka shi za a ko kuwa na'am kashe shi za a koya duk yanda kai masa na ga sai su buga ma wuka eh duk yanda kai masa ai shi ba a yi masa yanka shi ba ya masa yanka ba ya bukatar yanka saboda mushen sa halal ne amma dai ya kamata a kashe shi kafin a soya shi ka a na'am eh kare kare zaman to an jefa shi cikin wuta ba don wannan asaba ne amma yawanci haka suke yi ba ko inda na ga kotar wa'azi guda za ka da gida cikin nan ma da da kanta tana wasu illa a jefa wata a jefa cikin haka mai za ka tana wasu illa an soka mata wannan sai ka da buɗe cikin kaso ko kuma a tura ta kan inda ake yin banta sai a tura ta kan wannan eh karfe kamar kasan sun da suke yin banta
to a ina jin mun kare ba sai mu tsaya anan ko to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik